من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الروم مكية وهي تسع وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الروم مكية وهي مئة وهي تسع وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون آه سورة الروم وأن سورة أنا أنبت سورة الروم saboda daga farkon ta akwai gulbatin rom tana da ayoyi guda hamsin da hamsin da tara ko kuma sittin da tara tana farawa da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda kowace wata sura take farawa nazarar hazi sura ta wannan sura ta sauka lamman takar farisu wa rum yayin da farisu da rumawa suka suka hadu suka yaki wa farisu kana dawlata majusa wa rum kanu ahada kitabin faqtatala fangulis فانغلب الفارس الرومان وفرح المشركون بذلك وقالوا فارس ليسوا أهل كتاب يعبدون بل يعبدون الأوثان وغلبوا الروم الذين هم أهل كتاب فإذا نحن سنغلب المسلمين الذين هم أيضا أهل كتاب wannan yaƙi aka yi tsakanin faris mana iraq na lokacin suna majusawa musulunci bai je ba da kuma rumawa wanda su kuma nasara ne to da aka yi yaƙin su musulmai suna ta addu'a Allah ya bawa Romawa tunda su ahlul kitabi ne mana sun tunda turawa suna da addini Allah ya ba su nasara su kuma kafirai suna ta cewa ai sai su mutanen Farisa sun samu nasara saboda Farisa a gumaka suke bautawa arna ne Ibiyar Allah da iko da yake dawo tun ka ayyamu dawiru habaran nasi sai Rumawa ne wai Farisawan sai suka cinye Rumawa ma'ana sai aka samu su kafiran wanda ba su suke bauta gunki sai suka samu nasara a yaƙi da suka samu nasara sai kafirai suka yi ta murna suna cewa a muhammadu da sahabbansu suna cewa wa ai wadancan masu littafi ne yau gashi masu littafin an kada su ma'ana an kore su saboda haka su ma kafirai suke cewa su ma inda suka yi karin barta da manzala salama da sahabbansa su da su ma abota littafi ne mutanen addini ne kuma tunda gumaka suke bauta a kawai mutanen farisa su ma za su samu nasara a kan musulmai to shi ne wannan sura ta zauka inda farisa da rum suka haɗu wa faris fara daulata majusin farisawa mutanen iran a daular majusawa ne masu bauta a wuta da sauran gumaka wa rum kanu ahalu kitabin wa rum rumawa kuma kanu ahalu kitabin su kuma maburan littafi ne na tsara ne baktasa la suka yi yaki tsakaninsu wa galabar faris a ruma sai mutanen farisa wannan masu bauta gunki ne sai suka samu rinjaye a kan roma wanda suke masu masu addini ko fariyar mushriku na bizalika sai kafirai suka yi ta murna wa qalu suka ce farisu la yasu ahla kitabin farisawa ai ba ma bauta littafi mu gaji ba su littafi ba sa bin kowane addini akbal ya buruna ausana gumaka ma suke bautawa wa galabur roma amma hatta ya gashi sun samu nasara akan romawa allazina hum ahlu kitabin wanda su kuma ma'abura littafi ne masu addini ne fa idan tun da haka ne na hana sana na galibin musulmi na kafirai suka ce mu ma za mu rinjaye musulmai allazina hum aidan ahlu kitabi suna su bai ma'abura littafi ne qala allah tabaraka wa ta'ala dan Allah ya ce alif lam mim Allah Allahu arabu muradi bi zalik ko kuma alif din nan Allahu ne lam din nan ladifu ne mim din nan maliku ne sunayen Allah ne Allahu al-ladifu al-maliku gulibatin rumu an rinjayi rumawa na galabar farisu a ruma lallai farisawa sun samu nasara a kan rumawa fi hazin wakata cikin wannan karon da aka yi fi adnal arzi kuma kusa da kasashen su duka a garabu arzin rum ila farisa bil jazirati shi rum sun fi kusa da makka tun da su dama da an fita hijaz a wasu wannan kasar su kuma farisawa kaga sai an tsallaka iraki sannan a je iran farisanin kenan ittaka fi aljaitani ya abubuwa guda biyu suka haɗu wal badi bil ghazwi al farsu al fursu kai su mutanen farisa masu bautawa gumaka din su suka fara tsokaran yaki kuma su suka samu nasara wa hum da Allah ya ce ka su rumawan da aka ga an samu nasara ko kuma an samu nasara a kansu sai yan bilin kuna lalle za su samu rinjaye za su rinjaye farisa wannan farisawan min ba da galatihin bayan su an kai musu hari kuma an rinjaye su to za su dawo za su rama ba da galabati farisa iyahu bayan farisa ta rinjaye su ma za su dawo su rama fi bi idni
fi bid'i sinin fi bid'i sinin za su samu rinjaye a cikin wasu ɗan shekaru kaɗan da za su zo nazala hazil ayat wannan aya ta sauka wa ma yumkinu li makhluqin an yatakallama fi zalika al-yawmi anna ar-ruma sataghlibu farisa fi zalika al-waqti a wannan lokacin ba wanda yake tunanin akwai randa za a sake yaƙi su wannan romawa su sake samun nasara a kan farisawa saboda farisawa a lokacin ba daular farisa da daular rusu ne daulolin manya-manya a duniya da yake a lokacin ma allah ya ɗauke cewa ya ba wa mutum ɗaya mallaki duniya gaba ɗaya wanda suka mallaka sun wuce dama waɗanda suka mallaka akwai musulmi biyu kafirai biyu wanda suka wuce kenan akwai namarudun kan'ana kafiri ne akwai bukru nasar kafiri ne akwai annabi Sulaimanu musulmi ne akwai Zulkarnaini musulmi ne to da wasu biyar Allah ya bawa duniya na na karshe nan zai zo nan gaba shi ne Imam Mahdi zai zo shi ma mallaki duniya gaba daya to wannan lokacin ba wanda yake tunanin akwai randa rumawa ma'ana wayannan turawa za su samu nasara akan Farisa saboda karfin daular Farisa Farisa abuwa daulatin fil alami a lokacin wannan Farisa ne sune daura da tafi karfi a duniya gaba daya wa galabatin ruma hatta lam yafalaha harrafun suka ne jayi rumawa suka samu nasara kan sai da aka dawo suka lalata duk kayan su suka lalata duk wani karfin su sai da suka samu ba wani wanda yake motsi a wannan daura ta rumawa ta ta turawa duk mana su farisawa sun zo sun samu nasara kan su sun karya su sun sun rijaye su wannan zalar qur'ani sai qur'ani ya sauka daga cikin labarurruka da Qur'ani yake bayarwa koyayyu wa fara nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zai bada labari anna ruma hazil maglubata tatanglibu qabla tis'i sanawati farisa lalle wannan rumawa su turawan da aka samu nasara a kansu za su za a sake yi yakin kafin shekara tara domin aka ce fitu daga biyar ne zuwa tara abinda bai kai goma ba kuma ya wuce biyar ya ke ce masa fitu shine ko shekara shida ko bakwai ko takwas ko tara bai kai shekara goma ba kuma ya fi shekara biyar a nan da shekara tara za a sake wannan yaƙi kuma su ruma za su samu nasara kan farisa ko za ba abubakar wa wajen mushriki na farihi na bai galaba da farisa ne rumi sai na abubakar ya fita ya samu kafirai suna ta murna saboda wajen kuwa su masu bauta gunki sun samu nasara a kan masu littafi turawa idan musulmi suna zaune da wanda ba musulmi ba to idan wanda ba musulmin ba suna da addini misali kiristowa shi ko yahudawa to musulmi zai fi kusa da wadancan tunda su suna da addini su sun yadda akwai Allah su yadda kuma akwai littafi su masu tunda su masu suna da annabi ko suna da littafi kaga sai akwai soyayya ta haduwa a littafi akwai soyayya ta haduwa a yadda da Allah ba kamar kafirai maguzawa wanda suke bautawa itatuwa ko wasu abubuwa haka ba su suka fi nesa da musulmi akan masu littafi to shi ne sai rafa kai ya samu kafirai suna ta murna yau fa su ɗan uwansu sun samu nasara akan sai cewa suke su ɗan uwansu sun samu nasara akan akan su ɗan uwansu zai na abubakar kenan ba kamar mutum ya ba su labari ya ce annan roma ta taglibu farisa fi salati sanawati sai na baka yi da ku saurara ran da shekara uku to su ma ruwa za su rama qala lahu ubay ibn khalaf wani babban kafiri ubay ibn khalaf sai ga ya sai na bakar bakar kazzaba ho ya kare da sai na bakar yace masa arahiluka ala zalika fi zalika al-yawmi ma harrama al-qimara sai ce ko zan baka jingina ko za ka bani jingina akan cewa ma'ana ayyabu kamar tata idan su sun ci nasara ruma sun sake samun nasara zan baka kaza in kuma farisa sun sake samun nasara ni kuma za ka bani kaza to shine oda asharatan min al-ibli oda abubakar asharatan min al-ibli sai ubayyu yace shi shi ya bada raƙumi goma in dai rumawa wannan wannan turawa suka aka sake yaƙi kuma suka samu nasara akan akan farisa akan waɗancan masu bauta gunki to shi zai bada raƙumi goma sai na bakar kuma ya ce masa to ni kuma a sake yaƙi idan dai na kusun shi sun sake samun nasara zan bada raƙumi goma in kuma namu ne suka shi nasara kai za ka bada goma suka yarjejeniya akan haka shine ko da abubakar a tarata min al-ibli anna ruma satan libu farisa fi thalathina dan abubakar yake to lalle ya yadda wannan turawan za su yi nasara a cikin shekara uku faraja abubakar ila nabi sallallahu alaihi wa sallam maza sai abubakar ya dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa iza abubakar lam ya'rif tafsir al-bid'i kuma sai abubakar ya ji an karanta aya ko bai san shekara nawa ne ba gashi ya yanka shekara ta uku alhali kuma bid'u kace bid'u kuma shekara daga ɗaya zuwa zuwa tara ne قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لا يتم ثلاثين البدعة من الثلاث إلى التسعي إن أكتش بدء سنين daga shekara uku ne zuwa shekara tara idan in dai haka ne alwadu yu haqiqu fi tisi sanawati alqawlin da kuka yi da kuma yi da shi shekara tara mana la fi salat sanawati ba cikin shekara uku ba irji ilayhi taziduna fil ibli wa taziduna fil ajali ka koma ka samu kafirin ku saki wannan jingar kai sai ku ƙara kuma raƙuman da za ku bayar kowa ya ƙara raƙuman da zai bayar kuma a ƙara shekarun ka ce musu shekara tara ne shi ke nan wala ta fi tisu sarawatin illa wa kala bata rumu farisa ya sai shi ce shekara tara ba za su zo ba sai rumawan ma na tura sai sun samu nasara kan farisa ba ta abubakar ila ubayyin sai na abubakar ya je wajen ubayyu wa zadu ibila ja'aluha mi'atan sai suka dawo da ta yanzu a sa raƙumi ɗari ɗari in wannan suka samu nasara wannan zai ba da raƙumi ɗari in ma wannan suka samu nasara wannan zai bada rakumi dari wada abubakar miyata min al-ibli ko da ubayy miyata min al-ibli sai na abubakar yake ya bada rakumi dari shi ma ubayy yake ya bada rakumi dari idan na sau baka suka samu nasara annar roma su taglibu farisa qabla sin sanawati cewa roma za su samu nasara akan farisawa a cikin shekara tara lamma karaja abubakar yayin da sai na abubakar ya fita yuhajiru ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tafi hijira kenan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ce hijira ya yi sai na bakar magana ya ce to ni abokin rakiya ne sai suka tafi ba sai ilaihi ubayyun an ajini rahana ala man yusallimu li mi'a ta ibli kisha ya za a yi lokacin ko bai shiga ba kuma za ka yi tafiya abin da za a yi sai ka ajiye mini wanda idan aka yi wannan nasarar to wanda zai kawo min raƙumi na ɗari shikenan idza maratil muddatu walam tanglibir rumu farisa idan wannan lokaci ya yi rumawa ba samu nasara kan farisa ba sai ka ba wani wanda zai kawo min rakumi na dari tunda rakumi na dari muka yi idan kuma sun samu nasara ni zan aiko maka da rakumanka fa ada fa bil rahman waladahu annahu yunfidu lahu zalika sai shaytan sa bil rahman ya je ya yi su yi alkawari da wannan kafiri ya je ya samu ubayyu ya ce masa to su jira idan shekara tara suka shiga ba a sake yakin ba to shi kenan shi arna ya ci ya shira kuma dari idan kuma an sake karawa kuma wayancan sun samu nasara nan kuma sai na bakar yana da ragumi dari walamma arada ubayyu an yakhruja ila mazati uhud allati qatala an nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha amsaka abdurrahman ya ta'ada wa rahana limat min limat limat ibli yayin da shi ubayyu ka san shekara taran bai shiga ba har aka yaƙin badar aka yaƙin uhud to yaƙin uhud kuma aka kashe wannan kafirin to shikenan yayin da shi ubayyu zai tafi ya fita kenan zai tafi yaki a lokacin sai na abubakar bai hijira ba sai na wannan dan sai na abubakar abdurrahman yana makka bai hijira ba to shikenan da yaje da aka za a tafi yakin uhudu sai arnan ya fito in ma yayi hijira yana madina da suna tare da manzo Allah sallama inda yakin tare su musulmai za su je ga kafirai sun zo to shikenan za a je yakin uhudu wanda sai sai na shi abdurrahman ya ce to alƙawarin mu kar ka zo nan a kashe ka a wannan yakin baka ba mu raƙuman mu ba ba mu raƙuman mu ko yakin kuma anan ne manzala da kansa ya kace shi ji ubayyu a ta daura da limatin bi sai ce ba ni raƙuma na ɗari ya ce ka je ka ɗauka shi kenan ya je ya ɗauko raƙuma wa fi asna ya jirgal mudadin galabar farisu an galabar rumu farisa yau ma kaibara su zuwa nabi sallallahu alaihi wasallam na hudaybiya shi kenan a shekara ta shida sai aka yi aka yi wannan yaƙi da aka yi yaƙi kuma sai rumawan kamar yadda sai na bakare faɗa sai suka samu nasara akan wannan farisawan ranar ranar da aka yi khaibar wato nan da manzo sallama ya dawo daga hudaybiya kenan ya dawo daga sulhun nan da aka je yana shekara 6 da hijira ya zo makka aka zai zai yi umra mutanen makka suka ce ba su yadda ba aka zo aka yarjejeniya da su aka a bari sai baɗi su zo a ba su ɗakin ma kwana uku to waƙatul waƙatu bai na farisawa rumi sai wannan karan batta sai ya faru tsakanin farisawa da rumawa ne bangala batin rumu farisa sai ruma suka samu nasara kawai da sai na bukare fada da tara da sabi da shekara ta bakwai da shekara tara suka yi shekara ta bakwai aka yi yaƙi kuma sai musulman ba musulmai ba masu littafin turawa sai suka samu nasara shi kenan kaga sai na bukar ya shira gumi dari kenan to shi kenan lillahi lamuna min
لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون
بنصر الله بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الرحيم لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم لله الأمر أي لمرين الله من قبل ومن بعد Eh, kafin yaƙi da bayan yaƙi da kafin komai da bayan komai duk komai na Allah ne min qabli galabin rumi ah, wa min ba'dihi bayan rum kafin ruma su yi nasara lamarin na Allah ne kuma Allah da kansa ya faɗa a Qur'ani Qur'ani ya bai taɓa faɗa ya warware ba Qur'ani tunda ya ce za a sake wannan yaƙi kuma su turawa za su samu nasara ai an gama wa min ba'di almana Allah anna galabata farisa awwalan wa galabata rumi thaniyan bi amri Allah wa iradatihi da rinjayen da kafirai ma guza suka samu a farko suka samu nasara da nasarar da turawa suka samu a karo na biyu duk wannan duk wannan lamarin Allah ne kuma nufin Allah ne wa yau mai izin randa rumawa turawa kenan suka samu nasara ya farahul mu'minun mu'minai za su yi murna za su yi farin ciki da nasarin Allah saboda taimakon da Allah ya yi ya ba wa masu addini nasara kaga so musulmai idan wanda yake cikin addini ne ko ba addinin su bane idan ya samu wani murna suke yi saboda sun san shi ya fi kusa da su tunda yana da littafi kuma yana da addini wanda ce ko ba su littafi ba su da addini saboda kaga zaka alaka tsakanin su da musulmi yana da nisa wayannan sun fi kusa to sai musulmai suka yi ta murna mu'mina suka yi murna wa zalika al-yawm alladhi tanglibu fihi rum farisa wannan ranar da rumawa ma'ana turawa suka samu nasara akan wannan maguzawa sai wa fi kufara lil muslimina zai dace kuma randa musulmai suke wani murna kuma al mufassir ya kulu wa faqa yawm badr mufassir mana mai jalalain ya ce ranar badar ne yake wa zalikan galan ai kuskure ne ai badar ya wuce ba wadar da aka yi a shekara ta ta biyu a hijira ko shekara ta biyu ko shekara ta farko ma wacce kuma da aka yi shekara ta ta shida ta bakwai ma kai da saboda ka yi wannan a samun baladi inna ma wa fa yau ma khaybara ya dace da ranar khaybara ne an je an samu khaybara an je an ci nasara a khaybar shekarar da wannan abu huraira ya musulunta kenan sannan kuma an dawo da manzala salama ya aiki jafar shi ma ya je ya dawo daga aika har ma yake cewa yau wace da me zai murna zai murna da an bude khaibar ta zama garin musulunci ko kuma zai murna da dawowar jafar eh bi fadi khaibar aw bi an bi udumi jafar ah sai ana wajen ga na'ima khaibar musulmai sun samu na haka musulmai sun samu riba sosai ma'ana sun samu dukiya a khaibar din an bude garin musulunci ya shiga sannan kuma an samu nasarar yaki kuma an samu dukiya hadha farahu lahum wannan murna ne ga musulmai وصل سبعون راتبا من النجاشي يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام النجاشي ملك الحبشة a rannan ne kuma mutum saba'in shi sarkin habasha wanda inda aka fara zuwa hijira hijira farko manzala ya ce safansa su tafi akwai sarki adali ba na fare ne mana ba ture ne a nan habasha mana ethiopia tunda aka yanzu ake a mata kasar a nan habasha ne ya shi wannan sarkin su zo wajensa na kirki ne kuma yana kula da baƙi sahabbai suka zo aka yi hijiran farko a nan aka sake hijira ta biyu wanda ja'far din shi jagoranci wannan hijira to shikenan suna zaune da manzon ya yi hijira duk suna habasha su to bayan ran da aka yi wannan an yi yaƙin khaibar an je an shiyo khaibar sannan kuma can kuma ruma mana tura sun samu nasara akan akan mabuzawa sannan kuma shi na ja shi ya musulunta ya aiko da mutum saba'in su zo su kawo masa shaffa saka manzo Allah sallallahu a cikin su akwai Jafar shi ne manzo Allah yake cewa yau fa murnar ta yi yawa eh ga murnar kamun gari Khaibar ya dawo garin musulmi ga murnar samun tura sun samu nasara akan maguzawa ga murnar wannan sarkin adalin yau ya musulunta ya zama musulmi kuma gashi Ja'far kuma gashi ya dawo da tawagar wannan sarki to shine yukuruna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi islamin najashi malikin habashati sun zo suna bada manzo Allah sallallahu suna bashi labarin shi wannan sarki najashi din sarkin habasha ya musulunta hadha farhun akar wannan wata murna ce daban wa amalu ma'a ummu habibata binta abi sufyana allati tazawaja annabi sallallahu alaihi wasallam ila nabi sallallahu alaihi wasallam arusa murna da yawa sannan akwai mahajar Abu Sufyan wanda ake ce mata Ramla ummu Habiba laka binta mata mazallan nan to da mata je da mijinta can wajen tare suka hijira suka je wajen Ethiopia kenan Habasha suna can sai miji ya rasu da miji ya rasu sai ta je kai suka ta tabbata ba za ta sake samun miji irinsa ba sai ta rubuta takarda ta aika wa manzala sallama cewa mijinta ya rasu a duba wata wani dai ko yaya yake mata yi aure ya fi mata shi ke na manzala sallama sai ya ba dan aikan ya ce masa kaje ka gaya mata ko za ta yi da yin aure ta ya ka kawo mata murnan cewa ya ba ta ya ba shi sadaki ma in har ta amince to ga sadakin ta shi ke nan sai ya zo ya same ta ya ce mata to kin samu miji ta ce to ba sani ba da amma an ya zo sake samun irin wane kuma sai yake mata to annabin ne da kansa sai ta ce to abinda za a yi ce shi maka ma sadaki shi kin amince sai ce sai ta ce masa na baka sadaki ko shin ka kenan ka rike to shi kenan to sai aka shi na yashin shi ya daura auren shi sarkin habasha ya musulunta ya daura musu aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hada su da tawaga jama'a mutanensa da yawa wanda za su zo mutum saba'in zo samu manzala sallama da Jafar din su gaya masa cewa Najashi ya musulunta kuma idan manzala ya ce musuluncin Najashi wajen Jafar bai masa ba sai ya zo to shi Najashi yana sanarwa zai zo ya ba da takarda to da suka zo suka shiga kogi kafin su tsallaka kogi wasu daga ciki takardar ta faɗi suka mutu suka yi shahada amma dai an ƙara sa an gaya manzala kuma an kawo masa matarsa kaga manzala sallama yana cikin angonci sannan kuma ga murna da ta kai guda hudu duk a rana ɗaya warja jafaru min al-habasha jafar ya dawo daga habasha fi hadha wannan ne kullu rasul sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake cewa lam adri bi ayyiha afrahu abi islamin najashi an bi ganaimi khaybara an bi galabatin rumi an bi audahi jafar an bi usuli ummi habibata irsi yace bai sani ba cikin murnoni guda wayannan murnan me da me zai murna da wanne ne zan yi murna da musuluncin in yi murna da musuluncin wannan sarki babban sarki adali ko kuma da samun dukiya ta kaibar ta shiga hannu ko kuma da rinjaye da samun nasara a kan waɗancan maguzawa da turawa suka yi ko kuma da dawowan jafar ko kuma da isowan amarya ta umu habiba yanzu man ya sha'o Allah yana taimakon wanda yake so ko wa shi Allah alazizu mabuwayi ne a cikin mulkin sa arrahimu ko mai yawan rahama ne wa galabatin rumu farisa rumawa turawa sun samu nasara kan ruma guzawa lamma galaban nabi sallallahu alaihi wasallam jazira kal arabi kullan yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara kan dukkan yankin larabawa ko ina an bude a lokacin ka fara yursilu ila muluki duniya sai manzo Allah ya fara aikawa da wasiqu zuwa ga sarakuna na wannan lokacin yad'uhum ila al-islam yana kiran su zuwa ga musulunci wa kataba kitaban ya rubuta littafin takarda wa arsalahu ila malikin rum sai ya aika wa sarkin rum din wanda suka samu nasara din tunda turawa ne falamma ja'ahu rasulu yayin da manzon wanda manzon Allah ya aika ya zo wa shi sarki fi kitabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya zo masa da takaddar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nazala an firashi fajalasa ala al-ardi shi sarkin aka ce tunda aka haife shi bai taba sawa aka ba tunda aka haife shi daga kan mutane sai kan dabbobi sai kan karaga tunda aka haife shi amma da aka kawo takarda aka ce ga takarda an aiko da ita sai ce daga ina sai aka ce daga yasriba wani ne annabi ne sunansa muhammad shi ya aiko da takardar nan amma abin da ake cewa a ciki ka zo ka musulunta in ka ƙi kuma laifin mutanenka yana kanka shikenan da aka kawo wannan takarda aka karanta masa ita yana kanka raga mulki sai ya sauka ya zauna ka to shi ne shi tun karan ma da ya musulunta sai fadawa suka hana shi eh yana ana karanta masa takarda sai ya ce ina ne ya firban tukuna aka ce wani gari ne ya ce ina gari yake wa misali ba nan gombe ba nan ka yana jin gari ka samu wani ɗan ƙauye wanda ba local government sai ka rubuta takarda ka aika wa Obama shugaban Misra a shugaban America ka ce masa ka zo da sauri ina neman kai ba ka wasan haraka ka yanzu ya ka kai masa takardar me zai fara tunanin kuna sunan da garin da ka rubuta bai san shi ba sunan ka bai sani ba address din ka ce rubuce complaint amma bai sani ba tunda shi ba ya tunanin ma kai wannan gari a duniya saka kai wa sarki a lokacin sarki su biyu ne a duniya daga shi na farisa sai nasa yanzu na farisa ma ya samu rauni tunda ya ce ya yake kaga yanzu karfin fawar mulki a duniya yana hannunsa sai aka zo aka ce masa to ga ga ga takarda an aiko an aiko da ita daga wani kauye wani mutum ya ce ya ce a zo a bishi ko kuma ya zo ya halaka mutane to shine sai ya ce ina ne ya sirman a wani yanki ne aka ce yankin larabawa ne zai ce babu larabawa mutanen wannan wajen da suke zuwa nan kasuwa aka ji akwai larabawa sai aka fita aka shiga kasuwa maza ne mu wanda aka samu duka shi ne aka je aka samu abu su biyana da wasu mutane sai abu su biyana kuma a lokacin bai musulunta ba shi ne sarkin makka a lokacin sai ya zo sai sarki ya kira shi ya ce ke ya zo da ya zo sai ce kun san wani mutum da ake ce masa muhammadu kuma a wani gari ya siriba ya ce kwarai ya ɗanmu ne ka ce ɗanku ne ya ce yauwa to dama ina son samu labarinsa zan maka tambayoyi karka yi min ƙarya sai ce to ya ce na farko ina tambayar ka shi wannan mutumin iyayensa sarakuna ne ko ba sarakuna ba ne ya ba sarakuna ba ne ya ce to inda sarakuna ne zan ce yana neman mulkin iyayensa ne mana yana so a bashi sarauta irin ta iyayensa ya ce to sannan na biyu mutumin nan kan yana yawace yawace da ya dace ko yana gari daya har lokacin da yake shi annabi ne ya ce a inda yake zuwa ya ce to da yana yawace yawace zan ce ya haru da wasu mutane sun masa huduwa ya ce to sannan mutumin nan tun da ya dace har zuwa lokacin da yake shi annabi ne kun taɓa jarraba shi da ƙarya ya ce ai saboda gaskiya sama alamin muke ce masa mai gaskiya ne sai ya ce to naji sai ce wannan mutumin ya taba cewa shi annabi ne kafin ya kai wannan lokacin da ya furta ko sai da ya girma sannan ya ce shi annabi ne abu zai yana ce sai da mutumin ya kai shekara arba'in ma ya ce shi annabi ne da ce ya to shi kenan sai ce to har yanzu yana tambayan ka shi wannan mutumin mutanen da suke bin sa nan idan wani ya bi shi ya je ya gwada kaman kwana biyu uku sati yana dawowa ya ce ya mayar masa da kayansa baya so ko kuma duk wanda ya shiga shi kenan shi ya tafi ya ce a ina ai duk wanda ya bi shi baya dawowa kace su muke yi masu amma hadda ka ba sa juyawa sai ce to naji sai ce to wa'anne ne suka fi binsa tsoffi ne ko yara ne ya ce a yara ne matasa ne duk mutanen sa matasa ne sai ce to bari in tabbatar maka wannan annabin da gaske da annabi ne kuma mulkinsa da da abin da yake kira zuwa gare shi sai ya iso inda na saka din nan da lokacin rum din ana ganin sa ne sa ne da kasar abin nan tunda har italy ne can ne rum din to yana kana ganin gurin da nisa to gashi yanzu musulunci a ina ne bai shiga ba to shi ga abu ya ne ce kaɗan da na yi masa ƙarya masa in na tuna a'a ya ce min karin masa ƙarya duk ya faɗi gaskiya sai ce to tabbas wannan annabin annabi ne in kun bi shi kun tsira in kun kibin sa ku halaka a duniya ya halaka ku ku je lahira ma ku sha wuya abin da ya gaya masa kenan to shi kenan to ana gama yana gama tattaunawa da su abu suriya na ya sallame suka tafi suna fita ya tara fadawansa ya ce su zo da suka zo sai ce musu akwai wani sako da aka kawo na gaggawa dole mu zama na gaggawa suka ce to menene sai ce gaji gaji gaji ga wanda ya aiko da takarda kuma mun tabbata tabbata wannan mutumin shine aka rubuta cikin littafin mu annabin ƙarshen zamani amma ni shawara da nake bayarwa duk mu haɗu mu je mu bi shi cikin ruwan sanyi sun bai zo ya lalata mu mun ji kunya a duniya domin in muka gibin san iya dauko yakin sa tabbas annabi bai taba yaki da wasu su samu nasara annabi ne zai samu nasara sai dai zai samu nasara kan mu kaga muka daular mu ta rushe Allah na kawo mun gama yawo to ina gani ni ina ba da shawaran mu je mu bi shi sai suka sha wato so kake kamar da muka kashi laraba so kake kaza suka yi surutu sai wannan ya tashi wannan ya tashi suka tada haurakiya sai ce ku shiru sai da ma na kira ku ne saboda in jarraba ku in ga kuna tsaye ne akan addinin ku sosai ko kuma a'a duk abin da aka gaya muku za ku kaushe shi kenan to da haka suka samu rinjaye a kansa shi ne shi dai bai mutu da ba to shi kenan fajala sa'ar al'ar da ya zauna a kasa wa kara kitaban nabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta takaddar manzo Allah din wa wada huwa ala ra'sihi wa baina ainihi ya dora takaddar a kansa saboda neman tabarruki da ita ya sa ta idon sa bana ya manna ta idon sa wa ala sarrihi ya manna girje sa kamar yadda ake yi wa sa ga karanan min zahabin ya ɗauko wani wani wani kaman kaman abin nan kamar kamar bango na zinari wahafi sai ya zo wahafi za ki ɗaba nabi sallama fili ma'ana kaman ambulan ne amma da zinari aka yi shi sai ya zo ya sa takardar shi sai ya manna ya aje wa karama rasula rasulillah sallallahu alaihi wasallama ya girmama wanda ya kawo takardar ya girmama su sosai iya girmamawa wa arsala bi hadaya ila nabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wa manzala sallama da kyautuka da yawa wa kataba lahu jawaban ya rubuta wa manzala amsa takaddarsa yace ana alamu annaka nabiyyun haqqan walakinna nakrahu an narka din alqadima wa nadkhula fi din hadithin fi din hadithin yace na na tabbata na san kai annabi ne da gaske amma mu ba ma so mu bar tsohon addinin mu mu dawo cikin sabon addini ma'ana ba zai mutunta ba kenan da shi kenan نعم إن كذلك قال الشيخ محمد الخرمي في كتاب الدور اليقيني إلى كذلك ما وصله كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه استقبال نعم نعم يوشي تو ولما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل في كتابه فما قال سيك الروم ذات قرون كل من قال القرن نمر القرن أخرى إلى يوم القيامة كان كتابي وكان الله لهم ملكهم eh manzo Allah da kawo masa ka gaya masa yanda shi sarki yayi ma'ana ya karrama takaddar ya girmama ta ya kumbance ta kuma ya sata a cikin zirari ya ajiye ta cikin kayan tarihi sannan kuma ya girmama wanda manzo Allah ya aika zuwa gare shi manzo Allah sallama ya ce to lalle rum masu karni ne iri iri ma'ana sun dade suna mulki ko da yaushe wannan karni in ya wuce da wani karnin ma dai ya zo to za a samu wasu kuma su su tsiro a wajen su mulki kuma haka za su zauna haka shi kiyama har yanzu a nan fafaro ma yake a wannan a wannan gari yace tun da ya kiyaye takarda ta zan aika masa shine Allah zai kiyaye muku mulkin fata shi kiyama ba za ba za ruka mulkin su wa hahum ila al'ana yudibuna an-nasa ga suna har yanzu suke wahala mutane suna turawa har yanzu fafaro ma da shi ake shiryawa ai komai kuma shine wancan shi wannan fafaro ma yanzu magaji wancan din ne wa maliku farisa amma shi kaga an aika wa wannan ga yanda ya tattaka kaddar manzala da murna da komai manzala kuma ya masa addu'a mai kyau gashi kuma har yanzu daular tsara nan shi kuma sarkin farisa ma'ana iran kenan a yanzu a lokacin farisa ake cewa daular shi kuma wannan sarkin farisa shi mai bauta wuta ne lamma a tawo kitabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da takaddar manzala ya zo masa zo masa mazzaqahu wa lam yakrahu ya karanta ta ma yayi ya gata da yayi ga takaddar Muhammad bi kalli rasuli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace akaba wanda ya zo takaddar ma kace shi fada alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi kuma ya masa addu'a mummuna yace mazzaka sahabi mazzaka Allahu dawlatahu ya keta litta ya keta takarda ta ya yaga ta to Allah ya yaga mulkin sa yadda ya yaga yanzu Iran akwai ma kafiri ma balle a ce akwai da mulkin sa babu mashan daular ta rushe ko sunanta babu yanzu in kace an yi wata daula mai suna Farisawa sai da karatu amma ba dai wai a sanin mutane akwai wata daula sunanta Farisa amma na Italy na na Rumdil na Fafaromin ba ga tana hali yanzu suna nan ba to shine fada ثم قال فارس نضحك أو نضحكان ثم لا فارس manzala sallama ya ce farisa sauran musu bugu ɗaya ko bugu biyu ma'ana sauran musu sauran musu karwa ɗaya su sake yaƙi ɗaya ko yaƙi biyu to magana su ta ƙare sun mala farisa daga karo na biyun nan ba za a sake yin suna farisa ba yanzu kasar ma suna farisa ma babu kaga yanzu sai dai a ce iran iran kuma ba farisa ba ne sunan garin ma an canja shi ta iran ne yanzu kaga dai gaba ɗaya dai an canja dai wancan ne to kuma haka aka yi warrumu za ta guro ne kullama kala karnun na bata karnun ila yawmin qiyamati yace to wadancan in suka yi karo biyu kuma karo biyu suka yi suka sake yin yaƙi sau ɗaya suna kafirci yaƙi na biyu zamanin sai na umaru ya tura khalid bin walid khalidu shi ma ya musulunta a wannan shekarar da muka faɗa ne shekarar khaibar din bayan an bude khaibara a wannan lokacin ne shi khalid ya zo musulunta da shi yake musu aikace aikace su kafiran lokacin da yake cikin kafirci ya samu nasara kan musulmai da yawa a lokacin ya kashirya yaƙi annabi yana cikin yaƙi fama inda akwai kali sai samu sai kafirai sun samu nasara kan mutane saboda ya iya dabarun yaƙi shikenan sai ya zo ya musulunta da ya zo ya musulunta shikenan sai ya dawo kuma musulmi yake shiryawa to shi ne dai daga ƙarshe shi ya buɗe dukkan ƙasashen nan shi ya buɗe kufa basra iraki kenan shi ya buɗe farisan shi ya buɗe har siriyawa shi ya bude duka daulolin da har rumi har ila ne duka shi ya bude wannan yankin larabawa da zirfin arabin gaba daya to shine da aka je daga nan daga zuwan shi khalid daga nan dai mulkin farisa bai ba ta yi ba domin a lokacin khalid ya je da mutane mayaka dubu ɗari da su ya tafi sahabbai to da suka je su yaƙi wannan gari su shinye su wuce su je shinye kasa tsakanin iran da iraki akwai kogi tekun fatan nan to sai suka zo sai mutanen ira suka hange suna zuwa sai suka shiya ga mutanen da ba san ruwa ba suna zuwa su ba su iya ruwa ba sai suka fara nan sai su halaka to ga munan ku zo ku yaƙe mu in za ku iya ruwa ne tsakanin su to suna ta wannan gadara suna ta wannan kutiyar cewa sahabbai ba su iya ruwa ba kare zan sai baki sai ce a bashi a bashi a bashi takarda aka bashi takarda sai ya rubuta ayar nan الذين قال لهم الناس ان الناس قدموا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله فلا يسوسوا لم يسوسوا سوء وتبعوا رضوان الله على ذو فضل عظيم sai ya jefa takardar a cikin ruwa a cikin kofi sai ce ku zo mu tafi kawai suka shiga kofaton dokin su ma ba wanda kofaton dokin sa ya nisa a cikin ruwa sai kafirai suka hange suna tako ruwa suna zuwa suna tako ruwa suna zuwa to ba inda za a gudu a tafi to sai suka ce to ko sun zo ma tun da suka so dubu ɗari ba mu dubu ɗari uku ne a lokacin kafin suka so dubu ɗari uku ne da suka zo a cikin lokaci kankani aka gama da su aka rusa daular aka gama da su aka halaka su aka gari da musulunci Khalid bai dawo ba sai da ya kafa gwamnan musulunci a gari shi nan gari ya dawo gari musulmi kafirai sun ƙare duk kafirin da ya rage ma so yake ya bar kasar ya gudu ya tafi wani waje shi nan daga wannan lokacin makarar farisa babu ta ƙare shine yake fa baqiyar rumu ila al'ana ga rum har yanzu tana nan fadar fafaroma tana nan wa faris in kada dawlatu fi zamani umara shi kuma ita ko farisa mulki su ya kare zamanin sai na umar akhiru maliki yazdar yazdajir in yazdajir da wa shi karshen wanda dai kalbu ya tarar shi kafirin da aka tarar yana mulki a nan lokacin sunan sayar da jirda kasan su suna da yare farisancin yare ne eh da suna da yare to wannan sarkin da suna yare su ne to shine wanda Khalid ya tarar kuma ya halaka su allazi kutila shi kuma wannan sarkin an kace shi ne fi zamanin Usman a zamanin Sayyidina Usman kamo shi aka aka dawo da shi ya ka dawo da shi a zamanin Sayyidina Usman kuma aka ga aka karasa shi bagiyar biladuhum bilad islam ila yawmina hadha garuruwa su duk kasar Iran gaba ɗaya yanzu musulmai ne garuruwan sun zama garuruwan musulunci har yau wa haza la yunafi wannan ba zai kore da idza halaka kaisaru fala kaisar ba'dahu akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi cewa idan idan kaisaru idza halaka kisra fala kisra ba'dahu wa idza halaka kaisaru fala kaisar ba'dahu manzo Allah ya ce wannan sarakuna da ya tarar wallazi nafsi bi yadihi la tunfiqanna kunuzahuma fi sabilillah yace sarakunan da ya tarar suke mulki a duniya dama da kisra ne shine sarkin farisa ne da kuma kaisar shi ba shine sarkin rum yace in dai wannan kisra da yake kan mulki in ya tafi to ba za a sake wani kisra ba kuma wannan kaisar da yake kan mulki in ya tafi shi ma ba za a sake wani kaisar ba eh haka ne shi wannan waɗannan sarakunan ne ba za a yi ba waɗanda su da sarkin da mulkin duk sun halaka na farisa kenan na rum kuma sarkin wannan kaisar din dai wani sarki a sake sarki a ce sunansa kaisar babu amma shi daura ya tana nan tunda ya kiyaye takardar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam لأن الروم امتد مملكتها من الشام إلى جزيرة العرب domin su rum daga baya sun yi daula mai ƙarfi sun mallaki daga garin nasu daga sham mana daga daga syria har yankin larabawan gaba ɗaya da dawo karkashin duka sai da larabawan gaba ɗaya ba suka dawo karkashin rumawa kafin daga baya musulunci da ya je din kuma bi zalikal waqti kaisaru fi shami kaga lokacin kaisar din ma shi wannan sarkin ya bar wannan rumdin tunda daga baya an samu sarkin da ya musulunta to da ya musulunta ya bar wajen ya koma sham a can ya zauna shikenan daga nan daga ya ta tashi tunda ba sarki a gari walan ma halaka yayin da shi wannan sarki ya rasu bakiyar rumu fi ardin rum ruma suka saura a kasar rum walakin kini shamu bakiyar lil muslimina to kaga sham kuma ta musulmi ne duk wanda yake mulki a Syria musulmi ne fala kaisara fiha ila yawmina hadha ya zama wani sarki da ake ce masa kaisar har yau lillahi al'amru min qablu min ba'du labari na Allah ne kafin a samu nasara da bayan nasara in duka wa yau mai zai yafaru mu'minuna bi nasrillah dan nan mu'mina za su yi murna da nasara da Allah ya bayar wa karfar ko lalle kuma sun yi nasara ya suru man ya sha Allah yana taimakon wanda ya ga dama ko shi Allah razai mabawaye ne arrahimu mai rahman
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعد الله wannan alkawari ne na Allah Allah ne ya yi alkawarin cewa kafirci sai ya rusa shi musulunci sai ya tabbatar da shi kuma yanzu ragowar kafirai na duniya ma suna kiran lokaci musulmi yana zuwa sai ya mallaki duniyar gaba daya imamul mahadi manzo Allah ya bada labarin sa zai zo duk duniyar nan sai ta dawo musulmai ko masu adalci duk inda zalunci yake zai kauda zalunci duk inda kafirci yake zai kauda kafirci sai duniya ta zama gaba ɗayan ta musulmi ne masu adalci eh wannan alƙawari ne kuma zan sai an yi manzo Allah sallama ya ce zai ya zo wannan mutumin sai ya zo sunan sa ɗaya da sunan manzo Allah sunan iyayensa ɗaya da sunan iyayen manzo Allah yana na cikin littafai da yawa وعد الله هذا وعد من الله تبارك وتعالى وانا القول الى دغا الله لا يخلف الله وعده الا با سبع القول ولكن اكثر الناس ما في يوم متانه لا يعلمون بصني با ولما غلبت الروم فارسا يا ان الروم وسكر سامو نصر اكن فارسا اتى عبد الرحمن الى ولد ابي بن خلف sai ya zo sai Abdurrahman dan dan sai na Abu Hanifa ka san shi Ubayyu an kashe shi a Uhud to sai yace dama ya ga masa ya alƙawarin mu shi alƙawarin mu duran da aka shi nasara ko na mutu ka je za a baka raƙumanka shi kenan bayan an kashe shi wannan kafirin sai sai abdurrahman da sai na baka shi kuma yana nan har aka samu aka yi wannan yaƙi kuma romawan suka zo turawan suka suka samu nasara kan farisawan shi kenan sai ya zo wajen ɗan ɗan ubayyudin sai ya ce masa ina raƙuman da muka yi da ubanka gaji gaji ga takarda a rubuce shi kenan ya dauki raƙumi ɗari ya miƙa ma fata sadaka biya sai na baka ce to ai sadaka da da ji abdurrahman din sai ce sadaka da raguma sai na bakar ka da ya kawo masa yace to ai sadaka da raguma yace da ma shi ba wai yana raguma bane ya nuna wa kafiri gaskiya wa hurima dimaru bar zalika daga wannan kuma Allah ya haramta ta a lokacin ta ta halatta la yajuzu lil muslimi an yaf'ala hadha allazi fa'ala Abu Bakr wannan a yanzu haka tunda an haramta ta ta tunda Allah ya safar da ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم منتهون لقد أنا أحرم شاشة دقيقة saboda haka babu jaja abinda sai na baka tsaya a zaman a lokacin ba haramta ba ne yanzu ko haramun ne mutum ya yi wannan jingar saboda ta tashi daga ranar da aka haramta shata ta ta haramun ne la yuhibbu Allahu wa walakin akthara la ya'lamun la ya'lamuna wa'da Allah bi kana basam alqawrin Allah
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا mutane dai abin da suka sani rayuwar duniya abin da yake fili a rayuwar duniya ce suka sani kowa ya san abin da ya sani a duniyance mana kowa ya san yadda zai nemi abinsa ya san yadda zai sarrafa kayansa ya san yadda zai komai wanda yake wanda ake gani ma'aishaha rayuwar duniya mina tijarati saye da sayarwa wa zira'ati wasu kuma sun iya noma wal bina'i wani ya iya gini wal girasi wani ya iya dasa bishiya ko da sauransu wa gairi zalika da irin wannan dai sana'o'i aka iya na duniya amma wa hun mutane yawancin su sun gafiluna ko kuma sarakunan duniya gaba yawancin su gafiluna rafkanan nuni anil akhirati ba sallahi ba mafi yawan sarakuna inda abu ya zama mulki domin ko kullum shi kamar yadda ake cewa kullum duniya gaba da Allah ya gina ta kawo harufa wannan harufa guda hudu kuma sune sune farkon duniya sune da duniya take yawo sannan kuma akwai wasu harufa guda hudu kuma duk wanda su ake neman duk abin da ake nema wannan harufa da suke tabbatar da duk garin da ka samu a cikin harufan nan inda ba annabi Adam ne ya kafa garin ba to za ka samu ɗaya ne daga cikin waɗannan suka kafa gari yawanci masu tafiya su kafa gari makiyaya mai kiwo shi yake fara zuwa waje saboda shi shi ya zauna wajen mutane mai dabbobin sa za su ci shi jeji zai tafi in ya je ya zauna yana zaune yana zaune yan uwansa suna zuwa suna zuwa suna taruwa gari ya fara ra'in mai kiwo kenan to ana nan ana nan in kiwon yayi yawa mutane suka yawa dole a sanar da su addini wannan ainihin ra'in din sai dauki ainihin sai a mai da shi alimu sai sai anan a sai ma ne malami malami ya zaina ta koyar da su ku kaza ku kaza yana da kyau kaza bai da kyau malami yana nan su kuma suna nan ana nan ana nan mutane suka yawa wani baya ji wani kuma mai tsokana ne to shikenan dole za a samu rigima to ba zai yi rigima ya kai rigima ina za a je sai wajen sarki alimu mimin mu ina sai mai da shi maliku da da ko sarki da na da sarauta sarki zai ta hukunci tsakanin wanda suka samu sabani to daga nan idan garin ya ƙara yawa to ga mutane sun yawa ga malamai ga sarki amma da aka wani sai ce shi fa addinin da ake yi ma ba zai ba a buga buga da shi ba zai ba to sai a ɗauki maliku kafin maliku ina mai da shi kafiru shi ke an samu kafiri to wannan kafiru din raɗin na ruɗin shi ne zai sake kuma zama ra'in din kaga har wasu suke juyawa ra'in alimu maliku kafiru ra'in Allah haka duniya take tafiya haka take juyawa to wannan shine yanayin zamantakewar duniya sannan kuma abinda ake samu abinda ake nema a duniya abu uku ne abu hudu ne su ma suna da harufa qur'ani udu ila sabili rabbika bil hikmati to hikmatin nan dun nema na duniya take ki hirasa noma da shi fara eh duk inda aka zauna ba ba ai noma ba ina za samu yadda za sarrafa komai da da noma ake fara daga hirasa an yi noma wani ya noma abin da yafi abin da zai shi dole zai sayar sai a koma daga hidina sai ki wanda aka daure nan shi kuma kafin sai a ce kasbu nema duk abin da zaka nema a cikin kasbu yake to daga nema in ka nema ka tara ka tara komi yawansa ran da ka mutu ba za ka kai ka da komai ba sai da gelle daya sauran abin da ka bari to sai a dauki wannan mimin hikimatu sai ce mirasu gado a gaje ka idan ka yi gado wanda wanda suka yi gado wasu ba san wahala ba su je su harkar da abin da suka gada wani kuma kafin a yi gadon ma ya san hanyoyin nema ya san saye da sayarwa ba shi da jari yanzu ya samu ubansa ya rasu ya samu gado daga nan sai a samu tuyi din nan sai ce tijara su saye da sayarwa. Duk duniya ko yana suke rayuwa. Kirasa, noma, kasbu, nema, mirasu, gado, tijara su saye da sayarwa. Duniya ke ta gari. To shi ne wannan shi ne abinda mutane suka sani a duniya in ji Allah. Eh, sun san zahirin duniya kam wani in ka tambaye shi duniya na ba kaɗan ne inda bai yawata ba duk wata wata haraka yayi duk wata sana'a yayi ta yayi shuɗanya da mutane amma kar ka ware shi kace masa bari in tambaye ka dan addinin ka kuma ya yake za ka samu bai san komai ba eh shi wannan ya sani eh ya san yawon duniya ya san nema ko ya samu ko bai samu ba dai ya gama yayi gogayya da duniyar wa humsu to musamman sarakuna ita sarauta kuma kullum tana farawa da da farko an Allah ne yake aiko annabinsa sai ya nada shi yake to kai kai ne jagora domin da sarki jagora ne to annabi yana nan jagora jagora idan annabi ya tafi to tunda wanda zai karbi annabin bai kai annabin ba ko annabin ne bai kai wancan annabin ba misali annabi Musa da ya rasu ba annabi Yushau ne ya karba ba to amma Yushau ga sai Musa ba to shi yasa tunda wannan bai kai ba sai ce masa khalifa ya maye wannan idan na kirki ana ce musu khalaf jami'in su kenan idan banza yana ana ce musu khalafun fa khalafa min ba'dihim khalafun adaa'u salata wa tabu shahawat shahawat fa yaqawna mayya banza yan halifofi aka ce musu khalaf khala ko kuma sune na kirki to idan aka samu khalifa ya maye khalifa zai rike yana ta kwatanta wanda ya bari yana kwatantawa yana kwatantawa to in ƴaƴansa suka tashi suka girma iyare su sa dauki ɗaya ɗansa sai a ce to a naɗa shi ma idan aka naɗa shi yana nan kamar khalifan wancan shi ma yana ɗan kwatanta na ubansa amma ya kasa uban uban kuma ya kasa wancan to shi kenan to shi kuma ɗan ƴaƴansa za su kasa shi to idan ƴaƴansa suka kasa shi aka samu hawa uku hawa uku hawa huru hawa uku kai na hurun to ya tashi daga khalifa ya koma sarki an koma mulki kamar lokacin da shehu usmanu ya zo ya kafa daular musulunci shi shehu usmanu ba sarki ba ne a shi shugaban musulunci ne sai sama sunansa shehu ba sunansa sarki ba kuma duk wani na sarakunan da ya naɗa rabai babu mai suna sarki almajiransa ne eh malami ne da almajiransa shi malami ne yana sokoto almajiransa kuma suna inda ya kakkafa su kowane almajiri a duk shekara zai je ya sabunta mubaya'arsa ya sake bashi zikirorin da yake bashi domin dama suna zikiri suna tariƙa su kadiriya suke da shi Usman ma kansa to duk shekara sukan je kowane sarki zai je wajen shi Usman zai jaddada mu baya a saka shehu kuma zai faɗi aikin me yayi wa musulunci a inda aka yi dama shi Usman ya tura su ku zo akwai inda zaka je akwai mutane a wajen to kai kokari ka shigar da su musulunci in sun karba da haka in sun ki karba ka yaƙe su tunda an ba shi izinin yaƙi shikenan to da haka suka fara to ana ana nan da suka rasu Muhammad Bello ya gaji ya maye gurbin shi Sheikh Usmanu Muhammad Bello bawan Allah ne malami ne waliyi ne kamar da Sheikh Usmanu shi ma bawan Allah ne malami ne waliyi ne kaga dai halifanci yayi kyau kenan ana ana Muhammad Bello da ya rasu aka aka nada wani da aka nada wancan da kafin ya rasu abun ya fara canjawa daga khalifa ya fara dawowa sarki su masarakunan da haka nada da suka haifi ƴaƴansu ƴaƴan suna nan suna dan kamantawa da abin da iyayen suke tafiya tana tafiya yanzu abu ya ya zama mulki mulkan adura manzar da ma yace bayan sa shekara 40 za a yi ana halifanci yace bayan shekara 40 30 ko 40 yake ko 30 ko 40 inda wannan shekara suka cika to bayan kafa mulki ne kawai kaga zamanin sayyidina aliyu daga nan ka fara mulki aliyu da aka ba shi halifanci shi khalifa ne da aka nada shi halifanci ko suka ce ba su yadda ba aka ta rigima ko suka ce suka nada muawiya shike na aka samu sarki biyu sai na aliyu yana khalifa amma muawiya ma yana karkashin aliyu amma su mutanen muawiya ba su ba san muawiya yana karkashin aliyu ba kullum rigima ake ta yi shike ana ana har sai na aliyu ya rasu sai na aliyu ya rasu muawiya ya rasu sai na aliyu ya rasu muawiya ya rasu shi ke yanzu mulki ya koma tsakanin ƴaƴan sai na ali da ƴaƴan muawiya ƴaƴan sai na aliyu hasan ne da aka bawa hasan mulki wata shida sai ce kai shi ba zai iya ba sai ce kawai duk wanda zai rike ya rike to shi ke daga nan sai ya zame ya ce kansa gaba ɗaya daga mulki sai ya zama sa to su waɗancan ɓangaren gidan muawiya shi ke sai suka ɗauki mulki to su ma kuma ba samu mulkin su kare ba sai abbas yawa suka taso yayan Abbas babban manzo Allah duk wasu suka ta suka ce ai mulkin ma inda mulki ne kam ai daɗi ma saboda halifanci ne sai suka haƙura shi ya za ka naɗa abubakar suna kallo suka yi shiru aka naɗa umaru suka yi shiru usmanu suka yi shiru aliyu suka yi shiru a saboda da halifanci yanzu kuma mulki ne suna mulki ne mu zo mu kara yawa duk wanda duk wanda ya samu nasara shine sarki shike yanzu suka kafa daula shike nan su ne suka kara da daular muawiya suka kafa tasu da suka kafa tasu sai suka ce to jaje sai na aliyu nan jikokin sai suka tashi za su ce baban su ne fa ya taba mulki saboda haka shine aka ta rigima ana ta kama jajen sai na aliyu jikokin sa da sauransu dai to shine amma kuma hikima ce ta Allah na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuriya ta gaba daya tana gidan sai na Ali eh duk iyayensa Fadima ita ce ta haihu kuma ta haifi yaya masu albarka ta haifi yaya shida yayan ta shida akwai Hassan shine na farko daga baya ka haifi Husaini amma to ba ya kemce musu amma bara na ya kafe su wasu sun ce tsakanin su ya kai kwana hamsin wasu sun ce ya fi to da aka haife su bayan su an sake haifan wasu an haifi ita Fadiman ta haifi wasu banda waɗannan ɗin banda Hassan da Husaini an haifi Musin shine kaman wanda yake bin wannan kabayen Musin to shi ya rasu da wuri bai girma ba sannan wannan uku maza kenan ta haifi uku ba mata ukun da ta haifa mata ta sa da ƴan ƴan uwanta ne akwai Ruqayya akwai Zainab akwai Ummu Kulthum to sune wanda Fadima ta haifa to amma kaga yawanci wannan Hassan da Hussein dai su suka yaɗu a duniya. Ka in ba don haka ba duk sun suka cunkusu a Madina. Da duk yanzu zuriyar gaba ɗaya tana Madina. Amma Allah sai yana Allah yana sai fara da zuriyar Annabi. Da sai aka aka shigo wannan rigimar. Wasu daga nan abun yayi tsanani suka hijira, suka tafi suka dawo nan Afirka, ko suka tafi can kasashen wajen su Malaysia su Indonesia din nan, wajen wajen su Afghanistan din nan, so suka tafi can. Ko suka tafi can wajen mana Asiya kenan ko suka suka shiga turai kaga dai yanzu dai kawai kabilan jinin annabi sallama ya watsu a duniya yayi yawa to shine ya lamun zalimin hayat duniya ko har da akhirati su sarakuna kum gafiruna yawancin sarakana ne Allah akhirati daga bare sanin sanin lahira muluku duniya arafu amra duniyahum sarakunan duniya sun san lamarin duniya wa gafarwa ne akhirati yanzu sarakuna da ake cewa yanzu magadan shi Usman dinnan ka samu sarki yanka a yanzu ba dukansu ba amma ɗaya ne wanda za ka tsaye da shi ya karanta maka dukkan farillansa da suke kansa da kuma fa su ne malamai lokacin da aka naɗa su sarki shine liman shine alƙali shine mufti ma'anar mufti duk tambaya da za a da za a kawo wannan wajen shi zai yanka tambaya yanzu ana yi sarki yanzu aka ce ba shi alƙalci zai alƙalci da da shari'a musulunci idan aka kawo masa tambaya ta addini zai iya amsawa zai iya liman shi da kaga ta tashi daga halifa ta dawo sarki ah arafu wa gafara lillahi kai fa kaifa anillahi tabaraka ta'ala to mutanen da su san lahira ba ma ya za su san Allah ai babu sura marin duniya su kawai suka sani ah kasama kisra ayyamahu salasatan shi wannan sarkin farisa din wanda muka faɗa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanda aka samu nasara a kansa daga baya sarkin maguzawan kenan shi rayuwar duniya ta gaba da kashe uku ya kasa ta. Kala yake yawmun madari da shirbil khamri wal lahwi. Ran da ake ruwan sama, rannan ba abinda za a sha giya a yi wasa. A yi wasa da mata. Shi ne wannan rana har ta kare abinda za a kenan. Ranar ni'ima a sha giya a goshi kuma a ta wasa da mata. Wa yawmun gaini lissaidi la tabba fihi. Ran da aka yi rinshi babu rana sannan kuma a tafi a jiya farauta. wa yau mu shamsi lissafi hawaiji ran da aka yi rana ta kowa ta sayar kansa to wannan shi ne aka yi tsara rayuwar mulkinsa ma adrahum bi halati dunyahu ma ma ki yanda suka san duniya amma rasulu sallallahu alaihi wasallama bakar ka sama ayyama kullu yawmin sai mu fashi haka sai gobe sai mu tashi daga nan insha Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shi mutum yana biyan kafara sai tafiya ko rashin lafiya ko haila ta kama shi to bayan wannan zai dora ne ko kuma zai sake sabon azumi ne idan mutum yana kafara rashin lafiya ta same shi ya yanke idan ya samu lafiya dorawa zai in mace ce haila ta same ta idan ta idan jini ya yanke za ta dora amma mai tafiya in dai kafara yake ba zai ba zai sha ba eh mai tafiya tafiya an sauwaƙe mutu ya sha azumi amma na ramadana aka sauwaƙe amma azumin kafara don kana tafiya ba za ka yanke shi ba eh shi ka dora in kuma yanke shi zai sake
na sai tambayar ta gaba sai tambayar yana cewa ya shehu mai ismawi ya yi bayani a babin azumi inda ya zero abubuwan da suke bata azumi ya ce duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe ba ko jahilci to jahilci a nan yana nufin bai san watan ta kama ba ne ko bai san ana ma azumi a wannan watan ba ne kwata-kwata me yake nufi abin da yake nufi jahilcin da ake nufi a wajen min gairi tawilin qaribin aw jahli to jahilcin da ake nufi ma'ana mutum ya musulunta ne to wanda ya musulunta yana san addini to da ya zaka je masa ya sallah an ba shi kalmar shahada sai ya koma cikin mutanen sa to shi bai san mai da ake ya dauka shi azumin ana yi to in haka ma'ana idan gari ya waye za ba za a sha ba amma akwai lokacin da za a ci ba a sha sai ta ce a haka ko ya sha shikenan jahilci ne bai sani ba ran da aka asara da shi aka ce masa kai ya kana ce a cikin azumi ta azumin duk ranar ne ba a ci aka ce ai duka ba a ce shi to shi bai sani ba shi ya dauka idan mutum ya kamar rabin rana zai iya ci to kaga wannan ai jahilci ne to saboda haka ba komai shi wannan to amma idan mutum in dai ba wannan jahilcin ba ba inda za a yi mutum ya ya zama bai san azumi ya ya ya, ya zo ba in dai mutum ya cikin azumi ya ci kafara zai yi na sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya shehu menene matakin farko na tuba ma'ana in mutum zai tuba wa Allah akan abin da ya aikata mara kyau
Na'am, eh wato matakin tuba na farko mutum ya daina abin da yake yi. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu ya yi niyya ba zai sake aikata wannan abin ba. Na biyu kenan. Sannan na uku ya yi ta tuba wa Allah Allah ka yafe mini abin da na yi. Ka yafe min abin da na yi. Ya yi ta istighfari ya yawaita talatin annabi istighfari duk abin da zai yi na neman tuba ne. To idan ya yi haka da yake a tubarsa ta yi ta karɓi ta yi kyau idan kuma ya ga wajen da yake ne yake ja masa wannan barnar sai ya tuba sai ya dawo sai ya gaura ya bar wajen eh akwai kowa yana da inda shaidan din sai ke da nasara to in kaga shaidan ɗinka ya cika nasara a waje ka gaura ka bar wajen idan gurin zama ne misali da abokai ake zama amma dalilin in ko ya tuba in ya dawo cikin abokansa sai ya koma to ya bar zuwa wajen abokan kwata-kwata in ma ya ga in yana garin za su neme shi ya bar garin ya koma wani waje kafin ya shekara wancan wajen ya manta da abin da yake yi shi kenan kafin ya dawo ya zama mutumin kirki eh to shine wannan dai matakan tuba na a ƙarshe akwai wasu bukatar addu'o'i kamar haka wanda yake so ayi mara addu'a yana fama da rashin lafiya Allah ba shi da amin na ko waɗanda suke so ayi musu addu'a Allah ya ba su ilimi wadata kariya lafiya da sauransu duk Allah ya biya na amin
Thank you.